ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعدوا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بخير وصية ألا هي تقوى الله عز وجل وهو خير زاد ليوم المئات إن من أصول الإيمان عباد الله وقواعد الإسلام تحقيق الأقوة الإيمانية بين المسلمين ونشر المودة في مجتمعات المؤمنين وقال جل وعلا إنما المؤمنون إكوة فأصلحوا بين أكويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام المسلم أو المسلم وأن هذا الأصل العظيم والمبتدع المتين يقتضي حقوقات وواجبات ويتطلب مسؤوليات والتزامات يقول ربنا جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهمهم الله إن الله عزيز حكيم إخوة الإيمان الإخوة أو إنها الأخوة التي تحمل السلك من القلب في جلب المصالح والمنافع إلى المسلمين ورد الشر والأذى عن المؤمنين وقال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا وبهذا أيها الإخوة بجلب الخير ودفع الشر عن الإخوة المؤمنين يسير المجتمع كما أراده الشارع العظيم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم إنها أخوة عباد الله تتطلب التضحية والفداء والتعاطف والتراهم والعطف والرفق وغيرها من المعاني والمسالك الكريم التي دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم مصر المؤمن أو مصر المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمصر الجسد الواحد إذا سكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى عباد الله اهذروا واجتنبوا أيها الإخوة الإيمانية من تفرق المجتمعات الواحد وانتشار ثقافة الأداوة والبغضاء في مجتمع حتى آل الأمر إلى حمل بعضهم السلاح على بعض لأمر لا يرضى به رب العالمين ولا يستقيم مع أحكام الدين ولا يتفق مع وصايا سيد الكرك عليه الصلاة والسلام يقول من حمل علينا صلاح أو من حم من حمل علينا السلاح فليس منا ويقول في حديث آخر لا لا لا لا, لا, لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة نار اهذروا عباد الله من أسباب التفرق تجنبوا أوامر الفتن اهذروا من أفعال تؤدي إلى مفاسد لا توصى شر لا تنتهي من سبك الدماء وهتك الأعراض وخلقة الصب وزوال الحيئة المجتمع المسلمين والأعداء مبترهين فرهين مستبشرين وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذله ولا يحكره كل مسلم على المسلم حرام دمه وإرضه وماله حرام دمه وماله وإرضه عباد الله معاشر المسلمين من أمارات التوفيق وعلامات الس- وعلامات السعادة أن يكون المسلم للألفة وآملا لجميع ل- لجمع الكلمة ووحدة الصف وإن من خذلان وأمارة الخسران السعي بالإفساد بين المسلمين ونشر أسباب العداوة بينهم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤته أجرا عظيما أقول ما قال إن صوم من الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina shaida tare da ku cewa ma'aikin Allah ne jakada ne na Allah zuwa ga duniya gaba ɗaya hakika ya isar da amanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da ita kuma ya yi da manzancin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi domin sa tsiran Allah da aminci su ƙara tabbatuwa gare shi da wanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan nan yayan uwana masu albarka cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala domin wani ita ce wasiyar mutanen farko da ƙarshe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha haƙiƙa na yi wasici gare ku inji Allah da waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitabi akan tsayawa kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan wannan yayan uwa ina sake jaddada wasiya ga kaina gare ku mafi alkhairin wasiya shine tsayawa kan bin dokokin Allah mai girma da buwaya shine mafi alkhairin guziri da dan adam zai guzire tafi da hizawa ga alkiyama wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab ya yi kuma masu albarka iya daga cikin usulul iman tushe na imani wa qawaidul islam da tara ku na musulunci taqiqul ukuwa al-imaniya bainal muslimin mu tabbatar da cewa akwai ukuwa al-imaniya al-islamiyya tsakanin musulmai wannan ukuwa da Allah madaukakin sarki da kansa ya yarda mana ita ya sanya mana sunan ita da- a matsayinmu na musulmai wannan al'amari ne mai girma daga Allah kada mu manta shi kada mu yi sakaci da shi ونشر المودة في المجتمعات المؤمنين مي kokarin yada soyayya a mujtama'a ta musulmai masu imani idan kaga dan uwanka musulmi ka kaunace shi ka so shi ka yi mai fatan alkhairi ka guje shari ya same shi duk inda yake ko ka san shi ko baka san shi ba matukar musulmi ne ya shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to dan uwanka ne cikin addinin Allah baka da dan uwa sama da shi hatta wanda yake akwai karaba cikin kuma yana da imani domin ita ukuwa islamiyya har ma ta fi ukuwa arrahim matukar waccan bawa musulunci a ita domin ukuwa islamiyya ita ce Allah madaukakin sarki ya dinga jaddada mana ita a alqur'ani a ayoyi da surori daban-daban daban kamar yadda malaman alqur'ani suke cewa a qur'ani mai girma sai da Allah madaukakin sarki ya kirayi ukuwa da ikiwan da akkun da ikiwa sama da gucis inda shi da cikin alkur'ani mai girma domin mahimmancin wannan al'amari da Allah madaukakin sarki ya rataya mana shi a wuyayenmu mu sani ya uwa hatta risala annabta da Allah madaukakin sarki zai turo annabin da ya zaba to ita ma tana da alaka da yan uwantaka wa ila samuda akahum saliha wa ila adin akahum huda wa ila madina akahum shu'aiba duka irin wannan sai da Allah madaukakin sarki ya tura musu dan uwansu wane ƙabila kaza ya tura musu ɗan uwansu wane Allah maɗaukakin sarki yake faɗa game da haƙƙin annabawa masu alfarma masu girma kazzabat samudul mursalin sai ce iz qala akum salihun ala tattaqun kazzaba da adun lil mursalin iz qala lakum iz qala lahum akum hudun ala tattaqun kazzaba da qaumu lutin lil mursalin iz qala lahum akum lutun ala tattaqun kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aibun nan ba a ce a kuhun ba amma a can an ce wa ila madina a kan mufa duk akwai hukuwa al'islamiyya wanda Allah maɗaukakin sarki yake turo annabawa a kanta saboda ka wannan ukuwa islamiyya a bace mai girman gaske a wuyayen kowa daga cikin mu a matsayinmu na musulmai da yake ta sahabbai su fishar ce ta muhajirun da ansar sai ake kuma ta ikha wanda ma'aikin Allah yake kulla abota da yan uwantaka da mutumin maka da ya hijira ya kulla abota da mutumin madina wanda wannan abota ta yi tasiri kuma tasirin ta iyanan har Allah maɗaukakin sarki ta shi alkiyama ta yi tasiri ta fada duru masu amfani masu fa'ida shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa al'akilla ba'dhum li ba'dhin yawma idhin aduwwun ila al-muttaqin duk abokan juna inji Allah to za su tashi a gaban Allah a gobe kiyama suna adawa suna zagi suna fada har sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah madaukakin sarki ya Allah ka sa duk abotar da zamu yi ta dace da yardarka da yardar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta a gaba ta zargi ana jingina mutum da dan uwa nana Maryam alaihi salam lokacin da Allah ya kaddara abin da ya kaddara da ita da ta dawo cikin mutanenta mai suke cewa ya uku ta harun ma kana abu a sau'in wa ma kanat umuki bagiya cewa ya yar uwar harun yar uwar harun yan uwantaka tana da muhimmanci qur'ani ya zo da ita a gurabe daban-daban hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa sun zo magana akan yan uwantaka mu so juna kada mu sake shedan ya ci nasara akan mu a samu gaba da fushi da hasada da abin da zai raba kan al'umma bisa tsari a duniyance yasa Allah madaukakin sarki yake cewa innamal mu'minuna ikyatun fa aslihu bayna akawaykum cewa dukkan masu imani da lace yan uwan juna ne yan uwa ukuwa al-islamiyya fa aslihu bayna akawaykum Allah ce ku getta ku gyara abin da yake tsakaninku a matsayin ku na musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim akul muslim shi musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ne ko ka san shi ko baka san shi ba ko kana jin yaransa ko baka jin yaransa ko launin fatar ku ɗaya da shi ko ba launin fatar ku ɗaya da shi ba in dai musulmi ne to ma'aikin Allah ya kulla abota da yan uwantaka a tsakaninmu gaba ɗaya saboda ka wannan ita ce abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mu aka wa anna hadha al-asr al-azim wannan asali mai girma ya yan uwa na ukuwa islamiyya wa mabda al-matin da wannan mabubbuga mai ƙarfi يقتضي حقوقا وواجبات tana buƙatar wasu haƙoƙi a junanmu kuma tana buƙatar sauƙi wasu wajibai ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah da Imam Muslim ya fito da shi yake cewa dukkan musulmi iya da haƙƙi ƙwara biyar zuwa shida akan dan uwansa na musulmi idza laqiyahu fa sallama alai idan kaga musulmi kamar sallama ko da ɗazun nan kun yi fada da shi ko da ɗazun nan kun yi rigima da shi ko da kun nemi aure shi ya samu baka samu ba ko da kasuwan kuɗe taka ta fita ta ta fita ka ko da kun tsaya fati ɗaya a taka ya ka da kai to in dai musulmi ne haƙƙi ne a kai na haƙƙi ne a kanka manzon Allah ce kuna haɗuwa da shi kamar sa idza laqiyahu fa sallama alai wa idza marida fa uduhu idan ba shi da lafiya ka je ka gano shi duk abin da yake tsakaninku wane wane ba shi da lafiya kana da iko kana da dama ma'aikin Allah ya ce haƙƙi ne akan kaje ka gano shi idan ya nemi kamai nasiha ma'aikin Allah ya ce ka masa idan ya attishawa ya ce alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah idan ya gayyace ka gayyata ta alkhairi ka amsa masa idan Allah ya karbi rayuwarsa ka raka shi zuwa ga mabacinsa wannan haƙƙi ne iyakai na iyakan kowa a matsayin mu na musulmai mu kula da irin wannan yayan uwa sune hukukan wajibat wai ta dalabin mas'uliyatun iltizamatun tana buƙatar mas'uliyat abubuwan da in muka yi sakaci da su Allah zai tambaye mu akan sa kuma tana buƙatar dan faruwa da juna ita wani ukwa islamiyya yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd su masu imani maza da masu imani mata ba'dhum awliya'u ba'd shahin su iya jibanta shashi sai Allah madaukakin sarki ke faɗar alamun su ya amuruna bil ma'ruf duk inda mai imani yake ji Allah iya umarni da kyakkyawa iya umarni da abu mai kyau iya so a dasa alkhairi a ko ina wa yanhauna anil munkar duk inda mai imani yake namiji ne ko mace to iya ba da umarni kada a yi mummunan aiki iya hana mummunan aiki daidai gwargwadon ikonsa kamar yadda manzon Allah ki faɗa sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastadif bi qalbi wa zalika at'afu al-iman cewa duk wanda ya ga abu mara kyau in zai iya ya hana da hannunsa idan hanawa da hannu ba iyawa ya hana da baki idan da bakin ma ba zai yiwu ba ya kyamaci abin a zuciya haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama saboda ka mi kokarin suffantuwa da wannan suffa yan uwa suffa ce ta musulmai masu imani ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wa yuqimuna sala duk inda masu imani suke inda Allah suna tsaye da sallah arkaniha ala waqtiha wa wajibatuha duka suna tsayarwa da abinda sallah take bukata su yi akan lokaci da abinda suna iya gyara sallar su idan ta baci to duka wannan suffa ce ta masu imani wai utuna zakah suna bada zakah wai yuti'una Allah wa rasula suna san Allah suna san manzon Allah ulaika sayarhamuhumullah Allah ci irin waɗannan zan musu rahama suna mutuwa za su fara ga rahama Allah ya samu da ciki inna Allah azizun hakim hakika Allah madaukakin sarki azizu ne mabuwaye ne kuma mai cike da hikima ne wannan shine sufar masu imani Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd duk inda mai imani yake to shahin su a shashi yake sun dan fara da juna mu sani yayin uwa wannan ukuwa al-islamiyya da Allah ya makala mana ita tamilu sidiki min alqalbi tana buƙatar gaskiyar zuciya kai mu'amala da dan uwanka musulmi da gaskiya ni akwai gaskiya a zuciyarta kai ma akwai gaskiya a zuciyarka to idan mun haɗu akan gaskiya fi jalbil masalih wal manafi' ila al muslimin bi kokarin jawo alkhairi da maslaha akan kowane musulmi wa dafa'u sharri wal adha anil mu'minin bi kokarin ije da tuɗe abu mara kyau da mummunan abu game da dukkan wani mai imani ko ka san shi ko baka san shi ba yasa Allah madaukakin sarki ya sanya cutar da mai imani laifi ne mai girma a gun Allah wallazina yu'zuna lil mu'minina wal mu'minat duk wanda suke cutar da masu imani maza aikin ka cutar da su gallaza musu cizguna musu takura musu dan Allah ya baka mulki ko dan Allah ya baka kudi ko dan Allah ya baka wata dama daga cikin damar da yake baiwa bayi kai amfani da wannan damar ya zamto kana gallazawa yan uwanka musulmai to Allah madaukakin sarki yake cewa bi gairi maktasab ba tare kuma sun yi abin da ya kamata a ladabtar da su din ba ba kadi ta malo butan wa isma mubina hakika masu irin wannan aikin sun dau niki nikin kayan alhaki inji Allah kayan kiran ƙarya wa butan butan wa isma mubina da laifi mabayyani wanda duk wanda ya gansu a kiyama a gaban Allah za a gane wannan azzalimi ne wannan ya ci wa musulmi ya takura musu ya ci amanarsu haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya uwa wannan hukuma islamiyya tana tabbatuwa bi jalabil khairi wa tabu shari wajen ka jawo alkhairi ya samu yan uwanka wa dafu shari anil ikwatul mu'minin kai kokarin ije shari kare ya samu yan uwanka masu imani yasirul mujtama kama aradahu ash-shari' al-azim idan muna irin wannan to mujtama'a tamu society namu to zai tabbatu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so ya zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba umarni kal bunyan al wahid zamu zama to kamar gini guda daya ya shiddu ba'dahu ba'da wanda shahin su iya kafa shahi haka ma ishin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan duk inda mai imani yake da dan uwansa mai imani tamkar gini ne guda daya ya shiddu ba'dahu ba'da nan shashin iya karfafan nan nan iya karfafan nan wa shabbaka bayna asabi'ahu rawin hadisi yake cewa manzon Allah sai ya hada hannunsa haka ya hada su yace kai mai imani wannan da kai wannan haka kuke abu ɗaya ne a dunkule ku wannan haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama idan mun hadu da juna zan so wannan hannun ya cutar da wannan ko wannan hannun zan so ya cutar da wannan ko wannan zai wa wannan shari ko wannan zai wa wannan kasafi ko wannan zai sami kafar wannan ko wannan zai wa wannan hasada in dai mun yadda abu ɗaya muke a dunkule ba hasada ba za ta faru ba ba mugunta ba cin zalibacin amana har mun ɗan koyarwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yushabbik baina asabi'ahu ya da hannayensa aka yi dunkule ya ce mumini da mumini haka ko da ba garin ku ɗaya ba ko da ba ƙasar ku ɗaya ba ko da ba launin fatar ku ɗaya ba matukar kun haɗu a kalmar imani ma'aikin Allah ya ce haka kuke ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon iyawa wannan ukuwa islamiyya yan uwa ta talabu tadhiya tana bukatar sadaukar da kai sadaukar da kai akan dan uwanka ka dauko dukiya kai akan ginu shi ma yayi akan wani ya ginu sai mu samu zaman lafiya wal fida fansa dan uwanka iya cikin wani hali bashi ya turki je ka fanso shi an kama shi an daure je ka yi belin sa an yi kaza an yi kaza ya durkushe ta da shi والتعاطف تنا بقاتر لدفي توساوا والتراهم تنا بقاتر رحمة لجونا والأدف والرفق tana buƙatar sassautawa wa bai zalaka min al-ma'ani da dukkan abin da yake da ma'ana da wannan wal masalikil karima allati da'a ilaiha al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama mu hau hanya da tsari irin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kiran dukkan wasu masu imani aka yake cewa masalul mu'minina misali masu imani fi tawaddihim wajen nuna kauna wa juna wa tarahumihim da rahama a junansu wa ta'atufihim da da laddafa wa juna kan masalar jisir lawahi tamkar gangan jiki ne guda ɗaya idan ta tafi udun idan gaba ɗaya ta yi kukan jinya a jikin ɗan adam ta da alawu sa'irul jisir bi sahri wal huma dukkan jikin zai ruɗe da zazzabi da ciwon kai da kasala akan gaba ɗaya ta haɗu da ciwo to haka ake so dukkan mu zama idan wani ya samu damuwa na samu idan wani ya samu alkhairi na samu shine manzon Allah ke ta imanin ɗayan ku bai cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa tamkar gaba ɗaya tamkar jiki ɗaya hannunka ya ji ciwo amma sai ka ji ciwon har kanka har kwakwalwarka zazzabi ya rufo ma gaba ɗaya don ka ake kuwa islamiyya yan kuwa wani ya samu alkhairi na ji a raina ni na samu wani shari'a sami na ji a raina kamar ni abin ya samu to wani shine ukuwa a islamiyya da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa shin a cikin ku akwai wanda zai yadda ko kuma akwai wanda zai sanya hannunsa a jakar wani ya ɗauko abin da ya ga dama ya je yi uzurinsa da shi ba tare da ya ɗauka ya kalle shi ba suka ce la akan ba za ta yi ba sai ke calastun bi ita wal ba yan uwa ba in dai har ɗan uwanka ba zai ɗau kayan ka yi amfani da shi ba ka ji daɗi ka ji farin ciki domin Allah ya hore ma abin da bai bashi ba har ka ji damuwa ikuwar ku da suna ba ta ciki ba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu yi kokarin gina wannan ukuwa yan uwa mu tabbatar da ita junan mu kada mu bari ta tsinkewa a tsakanin mu mu tabbatar da kan cewa muna bata ruwa muna mata ainihin alkhairi ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Zaid bin Sabit yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ne zan yi ya kusanta da ni zuwa ga aljanna kuma ya nisanta da ni zuwa ga wuta sai ki ta abudullah wala tushriku bihi shay'a tuqimu salah wa tuti zaka wa tasilu rahim yace ka ida zumunci ka rike zumunta wannan aiki ne wanda zai tsiratar da kai daga fushin Allah kuma ya kai ka zuwa ga rahman Allah madaukakin sa ya bayin Allah masu albarka mu sani cewa akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu guje su irin su ne suke dagula al'amura na yan uwantaka a musulunci suke jawo gaba suke jawo fitina a cikin musulmai mu yi kokarin guje su yayin uwa mu guje musu ainihin mu yi baram-baram da su irin waɗannan abubuwa su ne adawa wal bagdha gaba da keta da mugunta kada ya faru a cikin al'ummar musulmai abubuwa da yawa suna faruwa har al'amari yayi zafi ya kai wa'ansu na ɗaukan makami akan wa'ansu irin abin da Allah da ma'aiki ba su shaida da shi ba mu yi kokari kuma hakan bai tsaya akan irin tsari da musulunci ba bai dace da irin wasiyar da manzon Allah ya mana ba sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man hamila alaina sila duk wanda ya dau makami a cikin mu musulmai yan uwa falaysa minna ma'aikin Allah ce baya cikin mu akwai wani hadisi ma da yake cewa la yashuru ahadukum ala akibi silah kar ɗayan ku ya dau makami ya nuna wa ɗaya a cikin ku na masu imani fa innahu la yadri la Allah shaytani yanzu fi yadi baya tsammanin cewa bai sani ba shedan zai iya zuwa ya faka hannunsa wannan makami ko da wasa ne ya je hau dan uwansa musulmi fa ya ka fi hubartin nar mazalati kuma ya fada cikin rabin wuta baya ji tsoron kaza ta faru a kansa ni kokari yayin uwa mu fitowa irin waɗannan abubuwa abubuwan da suke jawo mana fitina a junanmu ni kokarin kau da su mu yi ƙoƙarin haɗa ayyuka wanda za su ja mana soyayya mu toshe kafafe wanda suke fito da ɓanna wanda ɓannan ba ta ƙirguwa wa shiruru latan tahi da sharruka wanda ba su ƙirguwa da su muke dima zuba jini wa kul a'adam da zubda mutum juna wa khalqati safi da rugujewan sahu wa zawalul haiba mujtama al muslimin da gushewar kwar jini na musulunci da musulmai kada mu abin da zamu zubar da wannan damar mu sani ƴan uwa a can gefe abokan gaba suna nan suna dariya suna jin daɗi akan suna ganin abin da yake faruwa akan wa'ansu daga cikin musulmai na yaƙi wa juna da kashe kai da shari da ƙazafi da yawa wannan ba daidai bane almuslim aqul muslim masala ce musulmi dan uwa musulmi ne la yuzlimu wa la yakfila kada ya zalunce kada ya tabar da shi kada ya mai mugunta kullu muslim alal muslim bakin Allah ce dukkan musulmi akwai haƙƙi akan dan uwansa musulmi da haramun damuhu jininsa haram ne kar ka zubar wa dan uwanka musulmi jini haram ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maluhu kada ka ci dukiyarsa wa irduhu kada ka zubar da mutuncinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alama ta dacewa da alamar samun babban rabo an yakuna muslim lil kulfa ya zamto musulmi iya neman haɗin kai inda yake an samu saɓani a can ya je ya gyara waɗancan ba su da jituwa ya je ya gyara wani baya mai magana ya masa wani kaza da kaza ya gyara wannan alama ce ta alkhairi da dace a gun Allah maɗaukakin sarki wa amilan li jam'il kalima kullum musulmi ya yi ƙoƙarin haɗuwa wajen ɗayanta kalma junan musulmai wa wani saf da ƙoƙarin ɗayanta sahu ya zamto akwai shugabanci akwai tsari akwai bi na gabe san na gaba na baya san na baya ne wani ne tsarin da musulunci ya dora mana aka yake cewa baya daga cikin mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya girma na sama da shi kuma baya jin kan kasa da shi daga cikin alama ta tabewa da alama asara as-sa'yu fi fasadi bainal muslimin sai aikin kullum raba tsakanin musulmai ka hada wannan da wannan akwai gulmar wannan can kai dai baka so a zauna lafiya baka so a hada kai wannan alama ce ta shari ita alama ce ta zami wa kafa wanda sirrul asbab al adawa bainahu kai kokarin dukkan wani sabab na adawa da fada da rigima ya zamto kai ne haddasa a kansa wannan alama ce ta tabewa da hasara da tabewa gun Allah madaukakin sarki Allah ke cewa la khairu fi kaseerin min najwahum babu alkhairi a dewa daga cikin ganawa da suke yi illa man amara bi sadaqa sai wanda ya umarni da ayi sadaka aw ma'ruf ko ya umarni da aikin kyawa aw islahin bainan nas ko ya umarni da a gyara abin da ya baci tsakanin mutane wannan shine alkhairi a cikin irin mitin da gani da ake yi in ji manzon ajin Allah subhanahu wataala ka taimake mu Allah ya Allah duk abin da ya baci a cikin junanmu ya Allah ka ba mu ikon gyarawa duk wanda suke da adawa da gaba a junansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon gyarawa kada ya bari shi dan yi tasiri akan su ya Allah ya Allah muna roƙon ka hada kan musulmai akan alqur'ani da sunna ya Allah ka hada kan mu akan alqur'ani da sunna ya Allah ka kawar mana da sabani da keta da mugunta a junanmu ya Allah ya Allah ka tabbatar mana da alkhairi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kama salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذكر بركة المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في اي مكان برحمة الراحمين يا رب العالمين Allah ka taimake mu ka agaza mana ya Allah ya Allah ka jiga mahaifin mu kuma rahama malaman mu na addini Allah ka yafi musu Allah ka gafarta musu ya Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah ta abinci da mu musulmi da musulunci Allah ka mana magani ya Allah ya Allah ka da mu da alkhairai ya Allah ka mu da shari da abin kiya Allah ya Allah muna roƙon ka tabbatar da alkhairi a kasar mu tabbatar da alkhairi a garuruwan mu musulmai ya Allah ka hada mu ka tabbatar da mu akan hanya guda daya kekekkiya wanda ke da ita wanda manzon ke kira akan ta ya Allah ya Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qum ila salatikum yarhamukumullah